أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 26 ga watan shawwal hijirana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan mai shekara ta 2022 mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin muna cikin babul muraqaba babin da yake magana akan muraqaba as-sadisu ana bi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min bani isra'ila أبرص وأقرأ وأأمى أراد الله أن يبتليه فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كزرني الناس فمسحه فذهب عنه قزره وأعطي لونا حسن فقال أي مال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأوتي ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها آه wannan hadisi da za mu karanta a salisu na shida ana bi hurairarsa radiyallahu an an samu shi daga sai na bi hurairar Allah kara masa yadda annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji annabi tsiya da amince Allah su tabbata gare shi ya kulu yana cewa inna salasatan min bani isra'ila lalle mutane guda uku daga cikin banu isra'ila abaras wato mai kuturta wa aqra da mai kora wa a'ama da makahu aradallahu an yabtaliyahu Allah tabaraka wata'ala ya so ya jarrabe su fa basa ilaihim malakan sai ya aika musu da mala'ika fa atal abarasa sai ya zo shi wajen kuturun nan fa qala sai ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilaika menene ya bi soyuwa a gare ka qala launun hasan sai ya ce launi mai kyau wa jildun hasan da fata mai kyau wa ya zabu anni allazi qazarin nas kuma wannan abin da mutane suke kyama na saboda shi ya tafi daga gare ni fa masahu sai ya shafe shi fa zahaba anhu qazaruhu abin da ake kyamansa da shi dinnan sai ya tafi a gare shi wa utiya launan hasan sai aka bashi launi mai kyau kala sai ce masa fa'ayyu malin ahabbu ilaika wace iriyar dukiya ne ka fi so kala al'iblu sai ce ya fi son raƙumi au kala albakar ko kuma ya ce ya fi son shanu shakkun rawi shakkan mai yin ruwaya ɗin faudiya na katan ushara sai aka ba shi taguwa zaɓaɓɓiya ko kuma taguwa mai ciki faƙala sai ce masa barakallahu laka fiha Allah ya sa maka albarka a cikinta a wannan hadisin yana da tsayi an samu shi daga sai na abi hurairar Allah ƙara masa yadda ya ce ya ji annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama yana faɗa cewa akwai wasu mutane guda uku daga cikin banu isra'il banu isra'il su ne ‘ya'yan annabi yaƙub to saboda haka daga cikinsu ya ce ‘ya'yan annabi yaƙub ba ana nufin ‘ya'yansa wanda ya haifa daga gare shi ba a duk wanda suke cikin danginsa ‘ya'yansa ne to a cikin mutanen banu isra'ila din nan a cikinsu an samu mutum guda uku wanda Allah ya kawo musu jarrabawa saboda ya ga za su ci wannan jarrabawa din ko ba za su ci ba na daidai akwai kuturu a ciki sannan sai kuma wanda yake da kora kansa babu gashi babu gashi a kansa sannan sai makaho sai Allah ya so ya jarrabe su daman Allah ya riga dora musu jarrabawa kowa na jarrabawan da Allah ya dora masa to kuma ga, ga wata jarrabawan kuma sabuwa Allah zai sake jarraban su da ita bayan jarrabawan da suke ciki ai kudu kan yana cikin jarrabawa ko ma ba bashi wata jarrabawa ba sannan wanda Allah ya jarrabe shi da rashin gashi a kayansa irin wannan kora din shi ma na cikin jarrabawa ko ba masa wata ba sannan makawo shi ma na cikin jarrabawa ba sai an sake masa wata ba amma duk da hakan sai Allah zai sake jarraban su bayan jarrabawan da suke ciki sai ya aika musu mala'ika malamai suka ce Allah yana tura mala'ikunsa zuwa ga mutane saboda ya jarrabe su saboda haka Allah zai iya turo maka mala'ika saboda ya jarraba ka ya ga za ka ci wannan jarrabawar ne ko ba za ka ci ba ba in mamaki ba ne kana magana ba ka sani ko da mala'ikan ma kake magana sai ka masa abun da ba daidai ba kuma Allah ya kawo shi ne don ya baka jarrabawa to saboda haka sai Allah ya kawo musu mala'ika sannan shi mala'ika yana da damar da zai dukkan shigar da ya ga dama ya zo ya samu dan adam ba wai siffarsa da aka halice shi da ita da ita zai zo ya samu mutum ba saboda haka zai ya canja siffofi ya zo ya samu dan adam kuma su mala'iku la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumaru ba sa saba umurnin da Allah ya ba su suna bin duk abin da Allah ya ce su yi suna yi to saboda haka sai Allah ya aiki mala'ika shi ne zai zo musu wannan jarrabawa a ga za su ci jarrabawa wannan ne ko ba za su ci ba sai aka fara da kuturu ya zo wajen kuturu ya same shi sai ce masa mine ne ka fi so yanzu a rayuwarka ta duniya nan me ka fi so sai kuturun nan ya ce ya fi son kala mai kyau sannan kuma da fata mai kyau sannan wannan kuturta da take damunsa ta tafi daga gare shi wannan shine bukatarsa kaga wannan shine damuwarsa halin da yake ciki kenan yana so ya ga launi mai kyau saboda damuwar da yake so ya je kenan yana so ya faɗi kyakkyawan jiki yake so sai ya ce da fata mai kyau sannan da ƙarshe kuma ya ce da wannan launin wato kuturtan nan da take jikinsa ta rabu da shi shine abin da yake nema to saboda hakan yan Allah baka je ya kawo maka jarrabawa jarrabawa nan da Allah jarrabe ka da ita a cikinta din ga abin da kake so to in ka bi daga cikin wannan halin da kake ciki in ka koma wani shi ma jarrabawa ne ka shiga ka fita daga wata jarrabawa ka shiga wata jarrabawa to saboda haka in kana wani hali yanzu ba ka so wannan halin ya kana so wannan halin ya canja to in Allah ya canja maka wannan halin ma ya saka ka a wani halin da kake so din shi ma jarrabawa ne kaga shi dai wannan kuturun ba abun da ya dame shi kamar ya ga ya fita daga kuturta to in yabi daga kuturtan nan kuma zai fada wani hali kamar kai yanzu kana fama da talauci baka da sisi abun da yana maka shine ka fita a talauci kawai in aka tambaye ka ce ka samu kudi kudi kake so ka samu to ba umma maki bane in ka samu kudin nan kuma ka fada wata sabuwar jarabawa ka fita daga waccar ka shiga wata saboda haka duka shi dan adam kullum yana cikin jarrabawa ne Allah zai ta jarrabansa kullum shi yasa alqur'ani yake ga mana ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi ya kai dan adam ka sani za ka yi gogayya da wahaloli da jarabawoyi sai ka sha fama kafin ka samu Allah ba haka kawai za ka isa wajen Allah tabaraka ta'ala ba sai Allah ya jarrabe ka ta ko'ina a cikin komai a ga yaya za ka yi da wannan jarabawa to saboda haka da ya faɗi ga damuwarsa sai mala'ikan nan ya shafa jikinsa fa masahu sai ya shafe shi fa zaba anhu qazaruhu wannan daudan dattin sannan na kuturtan nan sai ya tafi a gare shi yana shafa jikinsa shi kenan malamai suka ce ai in Allah ya ga dama zai iya warkar da shi ba tare da sai mala'ika shafa jikinsa ba Allah zai iya warkar da shi ba sai mala'ika shafa shi ba to amma mala'ika ya shafa shi ne saboda me saboda Allah ya nuna maka akwai asbab a cikin lamura komai akwai sababi ba haka kawai abu zai same ka ba a akwai sababi in Allah ya gada ma zai same ka haka kawai din ba inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah ya ce abu ya kasance sai ya kasance to wannan ma ana gaya mana ne yadda zamu gane ba sai ya ce abun kasance tukunna zai kasance ba kawai in Allah ya riga ya yi nufin abu zai kasance to ana nuna maka cewar anan ana gwada maka akwai sabuba a cikin lamari in Allah ga dama zai yi abun haka kawai amma sai ya sa mala'ikan ya shafi jikin mutumin kafin ya warke shi yasa sai tuna Maryam kaga an bata komai gashi nan lokacin da ta samu za ta aihu za ta fi annabi Isa alaihi salam me aka ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tasaqat alayki rutban jadiya ki girgiza ga dibinon gashi nan har ƙasa ya zo amma ki jijjiga tukunna kafin ya zo sai ta jijjiga kafin ya zo shine sababin an kawo mata shi kasan dai a kawo abu babu shine mai wahala amma duk da haka sai da aka nuna mata akwai sababi a ciki to saboda haka shi ma mala'ikan nan ya shafa jikin wannan mai kuturtan ne saboda ya zama sababin samun lafiyarsa in Allah ga dama zai warke ko mala'ika bai shafa jikinsa ba wa wutsiya launan hasan sai aka bashi launi mai kyau ya dawo kyakkyawan mutum da kuma kuturu ne kuturta kana damusa amma yanzu sai ya dawo kyakkyawa kala sai aka ce masa fa ayyu mali ahabu ilayka to yanzu an gama jikinka ya dawo launin da kake so ya dawo komanka ya dawo tsaf yanzu wace dukiya kake so ka gani wata jarrabawan kuma wace dukiya kake so mutum ne ka zo ka same shi ka tambaye shi wace irin dukiya yake so kaga ai zaka ji bayani zaka ji bayani kace kace a wurin sa sai ga maka shi yanzu kaza kaza ya ta irgo abubuwa da su yake bukata to a lokacin shi dukiyar ita ce dabbobin nan ba abin da ya kai su kuma har gaba da gobe haka ne zuyina lin nasu yubu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minaz zabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars wal an'ami wal hars har gobe a cikin dukiya akwai dabbobi a ciki har gobe haka ne saboda haka dan adam ba zai taɓa rabuwa da dabba a matsayin dukiya ba in ka yi dukiyar ka tara ta ka tara ta sai ka zo gidan naka sai a nemo namun daji da babu su ana a zo a zuzuba maka wasu mene ne saboda kai ma ka san me zaka saya ba ka kawo ka zuzuba a gidan wasu meye wasu meye an dawo dai saboda yana cikin arziki har yanzu in babu wannan irin wannan namun dajin a gidanka irin wannan tsuntsayen baka zama mai kuɗin ba wai har yanzu kuɗin bai kai inda ake so ba to saboda haka ba har duniya ta tashi suna nan a cikin kuɗi su waɗannan wato tumakai da raƙuma da awaki da shanu ɗin sai ce sai wato raƙumai yake so a wata ruwa kuma aka ce a shanu yace yake so to sai aka ba shi wato raƙuma ushara ita wannan raƙumar da aka ba shi malamai suka ce zaɓaɓɓiya ce zaɓaɓɓiyar raƙuma wanda mai kyau ce kyanta ita ce irin ta ƙarshe ɗin nan wanda daga ita babu wata a cikin raƙumin in za a lissafa ba mai kyanta ba mai kyanta to shi sa aka ce a wajen zakka ba za a bada wannan ba in ka za ka bada zakka ba za ka ɗauko uwar garke ka bayar ba wanda ta fi kowanne kyau a ba za ka ɗauka ba da wannan ba sannan ba za ka ɗauko kuma wanda ta kasa kowanne a ciki ka bayar ba tsaka tsakiya za ka bada to a wani ƙaunin kuma aka ce ushara din ana nufin mai ciki taguwa ce amma mai ciki ne sai mala'ikan ne ya ce masa barakallahu laka biya Allah ya sa maka albarka a cikinta to shi dai wannan nau'in jarabawa da za a masa an gama za a ji kuma ya zai kare kuturta yake fama da shi an gama da maganar kuturta an tambaye shi me yake so a dukiya ya ce raƙumi yake so an ba shi raƙuma an ce Allah sa albarka a cikinta an sallame shi sai mutum na biyu فأتى الأطلع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس فمساه فذهب عنه ووضي شعرا حسن قال فأي مال أحب إليك قال البقر فوضي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع سيأكل وجمي كورا وندكاين سباب غاشي faƙala sai aka ce masa ayyu shayin a habbu ilaika miye ne fi soyuwa a gare ka ƙala sha'arun hasan ya ce gashi mai kyau nake so wa yadhhabu anni hadha alladhi qazarani nas kuma abinda mutane suke kyamata da shi din ne ya tafi daga gare ni fa wasahu sai sai ya shafe shi fa zahaba anhu sai ya tafi daga gare shi wa udiya sha'ran hasan sai aka bashi gashi mai kyau kala sai aka ce masa fa ayyu malin ahabbu ilayka wace irin dukiya ne ka fi so kala albakaru yace shanu nake so fa udiya bakaratan hamilan sai aka bashi saniya mai ciki wa ƙala aka ce masa barakallahu laka fiha Allah ya sa maka albarka a cikinta to wannan mutum na biyu shi ma ga jarrabawarsa an zo an biya masa bukata an shafe shi kansa ya dawo da gashi dan yana fita cikin mutane yana cewa kai wannan kan kansa ba gashi yanzu ya samu gashi a kansa gashi mai kyau yadda zai gyara shi ya fita cikin jama'a ya ce gashi nan da in yazo ya zauna ma za a ta koransa a ce yana wari saboda kansa ba gashi kuma ga kora a kai to yanzu ya dawo yadda ya kamata shi ma sai aka dambe shi wata irin dukiya yake zo ya ce shi shanu yake zo sai aka bashi saniya guda daya aka ce Allah ya sa albarka a cikin ta to daga nan sai mutum na uku fata la'ama fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala an yuradda an yuradda Allahu ilayya basari fa ubsira an-nas فمساه فرد الله إليه بصره قال فأي مال أحب إليك قال الغنم فوطي شاة والد والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم فأتى الأعمى سيأخذ وجم مكاه فقال سيأخذ مسا ayyu shay'in ahabbu ilayka miye yafi soyuwa a gare ka qala sai yace an yuradda Allahu ilayya basari Allah tabaaraka wataala ya dawo mun da gani na fa ubsiran nas sai ina kallon mutane fa masahu sai shafe shi wannan mala'ika faradda Allahu ilayhi basarahu sai Allah ya dawo masa da ganin sa fa qala sai qala sai yace fa ayyu malin ahabbu ilayka wani irin dukiya ne ka fi so ƙara sai ce alghanabu ina son tumakai ne faudiya shatun walidan sai aka bashi akuya mai haihuwa wanda ta riga ta haihu uwa kenan fa'anta jahazani waɗannan raƙumi raƙuma da saniya sai suka haihu wa wallar haza ita ma wannan akuyar sai ta haihu fa kana li hadha wadi min al-ibli sai wannan ya kasance ɗaya daga cikinsu kenan wato shi wannan kuturun sai ya zama yana da yana da kwari ne a cike da raƙuma wali haza wadi mil bakari wannan kuma yana da kwarinsa a cike da shanu wali haza wadi mil ganami wannan kuma yana da kwarinsa a cike da tumakai ko da awakai to anan malamai suka ce daga nan zaka gane cewar makahon nan shi zai tsira saboda da aka zo aka tambaye shi me ya fi soyuwa a gare ka bai wani irge ba bai irge ba sai ce Allah ya dawo masa da ganinsa sai kuma yana ganin mutane bai ce sai mutane su gani ne ba yanzu ina da idanu ba ina gani ba ka gani shi ba haka bane sai yana ganin jama'a kawai ya ce Allah ya dawo masa da ganinsa shi ya roƙo su kenan kuma da aka tambaye shi wace irin dukiya ka fi so ai ya san akwai akwai raƙuma ya san kuma akwai shanu amma duk bai kira su ba sai ce awaki kawai da ɗan tumaki kawai yake so to daga nan malamai suka ce za ka gane cewa to wannan shi ne zai tsira kenan a cikin magana sai aka ba shi akuya mai haihuwa wanda za ta yi ta haihuwa to su ma wadancan ne da aka ba da aka ba waɗansu raƙuma ɗaya aka ba shi saniya ɗaya aka ba shi wannan kuma aka ba shi akuya to fa'anta jahazani wannan raƙumi raƙuma da saniya din sai suka haihu suka ta haihuwa to ana cewa nitaj idan raƙumi ne ko kuma saniya ne ta haihu ana kiransa da wannan idan akuya ne kuma za a ce walada ko wallada haza ko kamar da aka bada ala sai kuma su awaki su kuma suka haihu ko tumakai to kowansu sai zama yana da kwarinsa a cike wani yana da kwari a cike ya tara su ba iyaka garke-garke ya tara na raƙumai wannan kuma na shanu wannan kuma na awaki to da mun jarabawa ce to za a shiga cikin jarabawan yanzu aji summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskinun kadin kadin qata'at bi al hibal fi safari fala balagha li yawma illa billahi summa bika as'aluka billazi a'taka launan hasan wa jildal hasan wal mal ba'iran an tuballahu bi bihi fi safari faqala alhuququ kasiratun faqala ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqrizuka an-nasu faqiran fa'ataka Allah faqala inna ma warasu hadha al-mal kabiran an kabir faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunt وأتى العقرع في سورته ويأته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت آه ثم إنه أتى الأبرص سيشي ونن ملائكة سيزو يسام ونن كتر في سورته أسورا سا ديك دعنا كترتا وهيأته دين ينسى ديك ندا faƙala sai ya ce masa rajulun miskinun ni mutum ne miskini ƙadin kafa at biyar hibar fi safari lalle wahala ta yanke mini sabuba na wahala sun yanke mu a cikin tafiya ta da nake fala bala galil yau ba yau ba zan samu biyan bukata ba ba zan samu abin da nake so ba illa billahi sai dai Allah tabaraka wa ta'ala sun mabi ka sannan sai a wajenka as'aluka billazi a tsakan launin hasan ina roƙonka da wanda ya baka wannan launi mai kyau din wal jildal hasan wanda ya baka wannan fatan jiki mai kyau din wal mal ya baka dukiyan nan ba'iran an ta an ba'iran ataballagu bihi fi safari ka taimaka min da wato raƙumi ataballagu bihi fi safari wanda zan kai zuwa ga inda nake so a cikin tafiya ta da shi ka taimaka min da raƙumi faƙala sai ce alhukuku gasiratun kai ai haƙoƙi sun mun yawa faƙala sai ce masa ka an ni a arifuka kaman fa na san ka kai din nan alamta kun a barasa shin ba kai bane wannan kuturu ya ƙurdukan nasu faƙiran mutane suna suna kyamar ka saboda talaucinka faɗaka Allah sai Allah baka faƙala sai ce inna ma waristu hadal mal ni da kake gani na na gaji wannan dukiya ne kabiran an kabiran iyaye da kakannu faƙala sai ce masa in kunta kaziban idan dai ƙarya kake yi fa sai ya raka Allahu ila ma kunta to Allah ya mai da kai yadda kake in ƙarya kake yi wa ta alaqra yazo wajen wannan mai mai koran mai rashin gashi a kayin nasa fi surati a cikin wannan yanayin sa da dadi yazo masa wa ya atihi da yadda yake dinnan faƙala lahu sai ce masa faƙala lahu ce masa mislama ƙala li haza ya gaya masa yadda ya gaya wannan kuturun ya ce ina tafiya ne tafiyan ta yanke mun ga kayana ina so ka taimake ni kaza kaza ya masa bayani yadda yi wa kuturu sai mayar masa da martani wa radda alaihi mislama radda haza sai mayar masa da martani yadda kuturun nan ya mayar shi ma faɗi yadda kuturun ya faɗa ya ce kai ni fa haƙoƙi sun mun yawa ya ce masa ban sani ban san ka ba kai ne fa na san ka da ba gashi a kanka nan kana ta wari ka da kora a kayan ka ko ba kai bane haka yace kai ni ba ni bane wannan dukiyar da kake gani na gaje su ne iyaye da kakanni sai ya ce masa in kunta kadiban in ƙarya kake yi fa sayyaraka Allahu ila ma kunti to Allah ya mai da kai yadda kake to anan kaga da aka zo aka samu kuturu mala'ikan nan ya zo masa a cikin yanayinsa da yake da surarsa da kuma yanayin da ya fada ciki na kuturtan nan haka yazo masa yazo yace masa shi din nan mutum ne miskini yana tafiya amma yanzu sababi na tafiya guzurin da yayi ya kare bashi da komai ya taimake shi saboda haka yanzu ba zai samu isa zuwa ga abin da yake nema ba sai dai a wajen Allah da wajensa saboda haka ya taimake shi yana roƙonsa saboda wanda ya bashi wannan launi mai kyawu din ya ba shi wannan jiki mai kyau ɗin ya ba shi wannan dukiyar ya taimake shi ya ba shi raƙumi guda ɗaya wanda zai hau ya kai shi zuwa gida sai ya ce masa kai ni ba haƙoƙi sun mun yawa kasan shi ɗan adam mantuwa ne da shi yanzu har ya manta dan dukiyar da aka bashi nan ya manta me kuturta ya manta mutane suna jin warinsa idan ya zo cikinsu suna koransa suna mai da shi gebe dan an bashi dukiya yanzu har ya manta wannan yanayi saboda haka dan adam yau din ne ka ganshi a waje kaza gobe ana canja masa yanayi sai ya manta da cewar ma ya taɓa faɗawa wani yanayi na talauci ko na wahala sai ya manta kaman ba shi bane Allah jarabe shi jiya Allah ka maka jarrabawa don ta zama wa'azi akan ka wa'azu ka gane cewa wannan abin da Allah dora maka nan jarrabawa ce yanzu da ka fita ma ka shiga wata wani halin shi ma jarrabawa ne ba za ka wanzu sai ka manta yanzu irin wannan kaga dai kuturu ne yana fama ana kuransa a cikin jama'a amma yanzu an bashi dukiya har ya zo yana cewa shi fakoki sun yawa kai kai kuna mutane kai kai kai tashi kuwa mutane waje zo ku ta damun jama'a ka manta kai wani hali kake ciki da ka manta me yasa me ka da sai mutumin nan ya masa tini yace masa shi mala'ika kenan shi bai san mala'ika yake magana da shi ba yace masa ni kan ba na san ka bane ba kai ne mutumin nan da ka taba yin kuturta ba mutane suna ganin ka suna koran ka ba suna ba sa son zama da kai ga talauci a maka yawa ba sa son ka saboda ka fi kowa talauci a cikin su sai Allah baka abin da ya baka nan sai ya ce masa kai ya ce ba ga bane wannan kudin da kake gani na gaje shi iyaye da kakanu da mun iyaye na da kakanu masu kudi ne saboda ka na gaji kudin nan iyaye da kakanu shikenan sai ya ce masa to in ƙarya kake yi to Allah ya mai da kai yadda kake da in ƙarya kake yi da ya je samu wannan mai koran shi ma haka suka yi ya nemi ya masa ya ce a shi ina babu wannan dukiyar ya gaje ta ne shi ma iyaye da kakanni ya ce to in ba gaskiya kake faɗa ba to Allah ya mai da kai yadda kake da to kaga wannan darasi ne akan mu yanzu kana cikin yanayi na talauci kana fama bakka da abun da zaka ci sai Allah ya azurta ka ya kawo maka wadata ya zama ka fita cikin wancan yanayi sai ka manta Allah ka manta bayin Allah kana tsammanin wai wasu dabarunka ne da wasu iyawanka ya sa ka samu wannan dukiyar idan mai neman taimako ya zo ka taimake shi sai zagi ma ka yi zage-zage ka kore shi ka ce duk an dame ka kai an matsa maka kai an hana ka ka sake kai an takura maka baka sani cewar Allah yana da iko rana ɗaya ya canje yanayin ba sai ya canje yanayin naka ya mai da kai bayan ya mai da kai daɗin akwai wanda ya sai dawo da kai in Allah ya canja ka ba wanda ya sai dawo da kai to saboda haka karka ganin Allah ya wadata ka kai tsammanin dabaranka ne da wayonka Allah ne ya ga dama ya mai da ka cikin wannan yanayin don ya jarrabe ka cikin wannan yanayin da wadata in ya ga dama zai dauke to saboda haka duk mai dukiyar da yake tsammanin cewar wai dukiyar sannan dabaran sa ne da wayon sa ne da iyawar sa ne yasa ya tara ta saboda haka bari ya tattara ya gyaggyara yadda ba za ta gudu ba ya yaudari kansa in Allah ga dama dare daya zai dawo da shi talaka ya talauta shi ya zama mai da shi bashi da komai jarrabawa ce duk Allah zai jarabe shi a ciki kaga wannan saboda ya ji daɗin dukiya sai ya ce wai haƙoƙi sun masa yawa shi an dame shi shi an matsa masa shi abu ya yi yawa wanda wanne zai ji ga kaza ga kaza ga kaza Allah ne fa ya ga dama ya baka in ga dama zai kwace saboda haka lokaci ne ya ara maka ya gaya za ka yi da lokacin in ka yi amfani da shi da ya kamata shi kenan in baka yi ba kuma zai iya wucewa in Allah ba kowa bane Allah zai bashi da dukiyar ya mutu a ciki in Allah ga dama lokaci ne ana yayinka ana neman taimako a wajenka ana menene sai ya barka da dukiyan baka kashe ba baka taimaki kowa ba baka ba kowa ba ka zauna da ita ajiya ne da maka ta ajiyewa har ran da mutuwa za ta dauke ka ka mutu shikenan maka da su gaje ta kaga an baka ajiya baka amfani kowa da ita ba ko kuma a ya raya ka kai tashin ka samu kuɗin kai arzikin kai komai wani lokaci a cikin rayuwarka sai ya dauke a dawo ana mamakin cewar wane ne ya koma haka yanzu wane ne ya zama haka ana mamaki shi Allah ba ruwansa abin da ya ga dama zai yi jarrabe ka saboda haka lokacin da ya saka a cikin talaucin nan jarrabawa ne lokacin da ya baka wadatar nan ma jarrabawa ce sai ka dage ka ci jarrabawa a cikin waɗannan yanayin guda biyun duka to saboda haka gani mutum biyun nan sun faɗi sun faɗi a wannan jarrabawa da aka musu kuma an zo musu da yanayin da ya same su a baya amma yanzu samun dukiyar ya sa har sun manta cewar sun yi fama da wannan yanayin kuturu ya manta ya taɓa yin kuturta mai ciwon kai da ƙazanta a kayansa da rashin gashi har ya manta ya yi wata sai mala'ikan nan ya tafi gaba wa ta la'ama fi suratihi wa hayatihi faƙala rajulun miskinun wa ibn sabil in qata'at bi bil hibal fi safari fala balagha lil yawma illa billahi summa bika as'aluka billazi radda alayka basaraka shatun atuballagu biha fi safari faqala qad kuntu ama faradda Allahu ilayya basari fakuz ma shi'ta wa da ma shi'ta fa wallahi ma ajhaduka ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akastahu lillahi azza wa jalla faqala amsik malaka fa inna mubtulitum faqad radiya Allahu anka wa saqita ala sahibaika muttafaqun alayhi wa talama sai mala'ikan nan yazo wajen makahu fi surati a cikin wannan surar tasa ta makanta lokacin da yake makahu wannan wayati a cikin wannan yanayin nasa faqala yace masa rajulun miskinun ni mutun ne miskini wa ibn sabil ni kuma matafiyi ne in qata'at biyal hibal fi sabri wato sabuba na tafiya na sun yanke mini fala balaga lil yawma illa billah yau bazan samu isa zuwa ga abin da nake nema ba sai a wajen Allah summa bika sannan a wajenka as'aluka billazi radda alayka basaraka ina roƙonka da wanda ya mayar maka da ganin kan nan shatun ka bani akuya atuballagu biha fi sabari wanda za ta kai ni in kai zuwa ga biyan bukatan tafiya na faqala sai ya ce masa kad kuntu a'ma lalle na kasance makawo faraddallahu ilayya basari sai Allah ya dawo mun da gani na fa kuzma shi'ita wada ma shi'ita ka dauki abun da ka ga dama ka bar abun da ka ga dama daga cikin dukiyar nan nawa fa wallahi ma ajhaduka ma ajhaduka yawma bi shay'in wallahi yau bazan matsa maka da komai ba akastahu lillahi azza wa jalla wanda ka karbe shi saboda Allah madaukakin sarki ni ma Allah ne ga dama ya bani saboda ka dauki abun da kaga dama ka bar abun da kaga dama faqala sai mala'ikan nan yace masa amsik malaka ka rike dukiyarka fa inna mabtulitum lalle Allah ya jarrabe ku ne faqad radiyallahu anka lalle Allah ya yarda da kai wa saqita ala sahibaika Allah ya yi fishi da abokanka guda biyu mutafakun alaihi bukhari da muslim sun haɗu akan wannan hadisi to kaga shi makaho ya ci jarrabawa da aka zo masa akan surar makanta din nan da ya taɓa yi a baya da wannan yanayin da ya taɓa faɗawa na makanta ana gaya masa ce ni miskine ne matafiyi ne kuma hanyoyin tafiya sun ƙare ga halin da nake ciki ina roƙonka ka taimaka mini ka bani akuya ka gani wacce ya ce taimaka ya bashi rago dama shine nasa wannan kuma zai ce taimaka ya bashi akuya saboda ya samu ya biya bukatan tafiyansa sai yana faɗa masa haka da ya gani sai ya ce eh lalle ni na kasance makaho ne da da ban na gani amma Allah sai ya dawo min da gani na saboda haka ka dauki abin da ka ga dama daga cikin wannan dukiyar tawa ka bar abin da ka ga dama ka diba kawai ka diba ni yau ba zan jayayya da kai ba ba zan takura maka matsa maka ce ka ɗauka ba ka ɗauka kawai Allah ne ya bani saboda haka tunda Allah ne ya bani yanzu gashi na baka kai ma ka je ka abin da ka rama da shi sai mala'ikan ne ya ce masa amsik malaka ka rike dukiyanka daman Allah ya jarrabe ka ne da ya jarrabe ku ne jarrabawa Allah ya saboda haka Allah ya yarda da kai kai da kace wannan jarrabawa Allah ya yi fishi da abokanka guda biyu wato kuturu da mai ciwon wato kora a kayan sannan Allah ya fishi da su to kaga a wannan wajen jarrabawa ce Allah jarrabe su yanzu kai kana da labarin cewar idan Allah ya canja maka yanayi ba zai jarrabe ka bane zai jarrabe ka wani zai iya zuwa in yanayin talauci ne ka zama mawadaci ya zo gidanka ya kwankwasa ya ce ka taimake shi baka taba ganin sa ba baka taba ganin sa ba sai ya zo ya ce ka taimake shi ka yi zage zage ka kore shi wata kuma daga nan ba za ka sake ganin sa ba wa ga maka mutum ne ko mala'ika ne wa san da kai mutum ne ko mala'ika baka sani ba ai saboda haka zai iya zuwa ya zo ya kwankwasa maka lokacin da baka shi ba wanda ya zo kanka ya zo ya kwankwasa ma ce ka taimake shi sai ka yi zage-zage ka yi mummunan magana wani gidi shi ne jarabawa naka baka sani ba sai ka bani to saboda haka in ba za ka bayar ba ma ba a so ka yi mummunan magana ka faɗi magana mai kyau amma ka hana ka yi zagi ka ka bata to in ka bayar ɗin ma in ka yi zagi ka bata ko ka bayar la tubdilu sadaqatukum bil manni wala za kar ku bata kyautar da za ku bayar ko sadaka da gori da cutarwa ka zazzagi mutum ka goranta masa tukun da ka bashi ka ka bata aikin to saboda haka idan Allah ya baka wadata nan zai jarabe ka a ciki kar kai tsammani ka zauna shiru kenan a Allah zai kawo jarabawa ya kai a za ka yi kaga wannan wannan makahon bai manta makanta da yi a baya ba bai zama kamar wancan mutum biyu ba amma yanzu mutum idan Allah ya bashi dukiya ko ya bashi hali sai ya manta yanayin da ya fada ciki ya manta abokansa ya manta wanda yake zama da su ya manta yan anguwansu ya manta makwabtansa ya manta kowa wai meye ne wai yanzu shi mawadaci ne shi yanzu saboda haka ba zai yi abokantaka da suwa ne ba da yana kula su a ni yanzu na wuce ku ai ni yanzu na daina magana da ku ba da ku zan yi nayi ba sai dai suwa ne sai ya canja abokai sai ya canja wanda zai na mu'amala da su wai shi yanzu ya wadata wai saboda haka yafi karfin waɗannan kaga in yana da hankali duk lokacin da ya ga wanda Allah ya sa shi a jarrabawa irin nasa na bayan nan sai ya tuna cewar shi ma fa da haka Allah ya jarrabe shi sai ya gode wa Allah da ya fidda shi a cikin wancan jarrabawa ya kawo shi yanzu sai ya yi godiya ya karbi yanayin da ya fada a ciki wannan karatun da ake mana nan wannan hadisin yana karantar da mu har yanzu kar ka manta muraqaba kar ka manta Allah tabaraka wataala a cikin duk yanayin da ka samu kanka na wahala ne ko na daɗi ne kaga wannan cin mutane lokacin da suka fada cikin wahala sun tuna Allah sun roƙe shi an yaye musu amma da daɗi ya same su ya suka manta da Allah tabaraka wataala to ba a son mutum ya manta Allah tabaraka wataala a cikin yanayin da ya fada wannan qatul ushara bi dammil aini wa fatahu shidi wa bil maddi yace naqatul ushara da aka faɗa a cikin hadisin nan wato taguwa zabibbiya ko muka ce kuma wato raƙuma mai haihuwa bidan mil'aini za a yi don ma ainihin din a ce ru kenan ushara sannan wa fatu shine za a yi fata wa shinun din usha usha za a ce sannan wa bilmaddi za a ja a ce ushara ra za a ja wannan za a yi madda yace hiyal hamilu ana nufin mai ciki anan kenan ana nufin mai ciki taguwa ce mai ciki qauluhu antaja fadin sa da yace antaja ta haifa wa fi riwayatin arwaya fa nataja sai ta haifa ma'anahu ma'anansa tawalla nitajaha ya dauki nauyin haihuwanta wannatiju linnaqati shi haihuwa a ce natij to ana gayawa taguwa ne raƙuma ake gaya wannan kalƙabilati lil mar'ati kamar ingoza ingozama ake jago ko ingozama ne kamar ingozama a mace idan mace za ta haihuwa akwai wanda take zuwa ta karbi haihuwan to idan ake ce mata ingozama wa qawlu fadin sai da yace wallada wan natiju wal qabilatu bi ma'ana yace in an ce wallada to awaki ake gawa ta haihu to awaki kenan yan ce natij shi kuma natij ana gaya wa raƙuma kenan a raƙuma ake gaya wa da kuma shanu sannan ƙabilatu kuma ana faɗa ma wato mace ne wanda ta karɓi haihuwar mace bi ma'ana suna nufin lakin haza lil ne. wannan ana gaya wa dabbobi ne shi wallada da natij sannan wa zaka ligairihi wannan guda ɗayan kuma ƙabilatun dinnan ana gaya wa ungo zamane mai karban haihuwa wa ƙaulu fanansa da ya ce in qata'at bi biyal hibal da ya ce sabuba sun yanke mini huwa bil ha'il muhammadati hibal dinnan ana karanta shi da ha'un mara ɗigo ba ha'un ba da ha'un ake karantawa wal ba'il muwahhadati da kuma ba'un guda daya hibal kenan ai al asbab yana nufin sabuba wa qawluhu fadin su da yace la ajhaduka bazan yi jayayya da kai ba ma'anahu ma'anarsa la ashukku alayka bazan kuntata maka ba fi raddi shay'in ta'kuluhu in mayar maka wani abin da ka dauka duk abin da ka dauka nan ba zan mayar in ce in ce konso ba kawai zan bar maka shi aw tadlubuhu min mali ko kuma abin da ka nema daga cikin dukiyata duk abin da ka nema kawai ka dauka wa fi riwayatil bukhari a cikin ruwayan imamul bukhari yace la ahmaduka bazan nemi godiyarka ba bilha'il mumalati da ha'un mara digo wal mimi da kuma mimu wa ma'anahu manasa la ahmaduka bi tarki shay'in tataju ilayhi bazan nemi godiyar ka dan ka bar wani abun da kake bukata a gare shi ba in ce kai madalla gwanda da ka bar abu kazan da baka dauke shi ba ba zan maka wannan ba in ka dauka ka diba duka kawai naka ne ka dauka duka naka ne wani mawaki yana cewa wai a zai zai zai tuba wa Allah akan zunuban da ya aikata amma ba zai tuba ma Allah akan ziyartar Laila da yake yi ba da sonta da yake yi ba zai tuba ba akan wannan saboda ba abun tuba bane wannan ai wato ma'ana ba zai nemi cewar wani abu akan abun ba to saboda haka shi ba zai gode da an bar masa wani abu ba nan abin da ake faɗa yace ba zai gode masa dan ya bar wani abu ban ya diba duka ma ba zai ce komai ba kada ya ce ya ka diba amma kuma zuciyarsa yana so abun ya dan ya rage masa wani abu kama kalu kamar yadda suke faɗa laisa ala turil hayati nadamun ai a tsawon rayuwa babu nadama ai ala fawa ai ala fawati tuliha wato akan wucewan tsawonta ba wani rashin abun godiya a ciki idan kai abu kirki shikenan in baka yi ba shikenan saboda haka abinda ka samun nan shine naka to na abin da ka samu ne in ka abin kirki a ciki ba za ka yi nadama ba in ta yi tsawo ta tafi haka ma rayuwarka ba ka yi abin kirki ba nan ma in ka je za ka gani to saboda ka kai abin kirkin nan shi yake nema na'am as-sabi'u na bakwai ana biya ala shaddad bin aus radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها السابع نبكي أنا أبي على دقى أبي على شداد بن عوس شداد بن عوس رضي الله عنه الله دد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريشي قال ياتي الكيس من هنكلي من دان نفسه shine wanda yayi hisabi wa kansa wa amila lima ba'da al-mauti yayi aiki akan abin da zai biyo bayan mutuwa wal ajizu wanda ya zama kashishe man atba nafsahu shine wanda ya bi zuciyarsa hawaha ya bi son zuciyar tasa wa tamanna ala Allah al-amani yayi buruka akan Allah yayi aje buruka akan Allah tabaraka ta'ala rawu tirmizi imam tirmizi ne ya rawaito wannan hadisi wa qala hadisun hasanun yace hadisi ne mai kyau qala tirmizi tirmizi yace wa gairuhu da wani sami ulama'i daga cikin malamai ma'ana dana nafsuhu ma'anan dana nafsuhu da aka ce hasaba shine hisabi wa kansa to a wannan hadisin an samu shi daga abi ala shaddad bin aus radiyallahu an yana gaya mana cewa mai hankali shine wanda ya zauna yi hisabi wa kansa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi hisabi wa kanku kafin a muku ba ka bari kai ta rayuwa haka kawai ba lissabi ba ka san me kake ba kana ta tafiya a ba su haka sannan kai aiki ga abin da zai zo bayan ka mutu me zai faru bayan ka mutu me zai faru shi sa wani malami yake cewa ya Allahu ya nafsu ya nafsu sma'i wa aqili maqalatun qala hannasin ya ce sabida Allah billahi ya nafsu isma'i waƙili ki ji sannan kuma ki lura me za ki ji makalatan wani faɗi ne ƙala annasu wanda mai nasiha ya faɗi wannan faɗin me faɗin nan shine cewar ita wannan rayuwar ita wannan rayuwa ba ita ba ne rayuwar mutum da zai yi a duniya shine abin da zai je ya samu a cikin kabarinsa kuma a cikin kabarin nan babu komai illa tuqa wal amalu salih babu komai sai tsoron Allah sai aiki nagari shine a cikin kabari to saboda haka kai aikin abin da zai biyo bayan ka mutu shi ya kamata kai ba ka ta wasanni ba wal ajiz wanda ya zama kasashe kuma shine man atba'a nafsahu wanda ya bi son zuciyarsa shi duk abun da yake yanda ransa ya gaya masa ka yake baya yin abu ya saba wa ransa ko zuciyarsa a yana yin abu amma in kaga yana yi to san ransa ne a cikin abu dukun da yake ba saba wa zuciyarsa sai son ransa yake yi in kaga bai yi ba a son rayinsa ne kawai yake yi sannan wata mana Allah ya amani kuma hakan ya cika buruka a Allah haba muka yan aljanna ne mukan ai ba komai ai haba menene ai haba kana salloli biyar kana komai ai shikenan ai kawai kai dan aljanna ne saboda kai yana da buri ya sa burin kawai shi nagari ne amma kuma duk abin da ke son zuciyarsa yake in kaga yana sallah ma son zuciyarsa ne in kaga yana nauyin ibada son zuciyarsa ne duk abu da yake na ibada son zuciyarsa ne yasa yake yi da zuciyar za ta naki to zai daina kawai duk abin da yake inda zuciyarsa za ta dawo tana kin abu bata so to zai bar abu zai daina shi kuma ya cika buruka wa Allah tabaraka wa ta'ala shi yana ga kawai ya zama nagari to ba a so ya zama kana bin soyayya zuciyanka asaminu na takwas ana bi hurairah radiyallahu anhu daga sai na bi hurairah Allah kara masa da kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi da rabbi ta'ala sabbata gare shi ya ce min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba hadisun hasanun hadisi ne mai kyau rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito shi wa gairuhu da waninsa wannan hadisin an samu shi daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da bai dame shi ba kaga anan mutane duk sun fada cikin wannan abu abin da bai dame ka mushi ka dauka kamar da shi damuwarka akwai wani hadisi na Ali sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a duk mutumin da mutumin da mutum zai zama idan zai samu kekeshewar zuciya sannan zai samu talauci da rashin arziki sannan zai samu mutuwar jiki wato jikinsa ya mutu ba zai aikata aiki kirki ba sannan kuma jikin ba zai yi lafiya ba idan ya zama kullum aikinsa shine yana magana a cikin abin da bai dame shi ba to in kana magana cikin abin da bai dame ka wa zuciyarka za ta kekeshe za ta kekeshe ya zama ba tsoron Allah ba imani ba komai a tattare da kai duk abin da rashin imani za ka iya yi sannan Allah zai jarrabe ka da talauci talauci na ba rashin kuɗi ba ba shi ne talauci ba ba shi ne talauci ba Allah zai iya baka kuɗi amma talauci ne kuma sai talauta ka ga kuɗi amma ka zama matsiyaci ba za ka iya kashe naira wa kanka ba ba za ka kashe wa iyalanka ba ba za ka iya yin komai ba ga kuɗi kana da su Allah ya sa maka tsiya ya jarrabe ka ba za ka iya komai da kuɗin ba sannan kuma ya sa maka mutuwar jiki kullum baka lafiya kullum rashin lafiya na damu ka ta ko ina rashin lafiya yau an yi kaza gobe an koma kaza jibi an koma kaza an yi awu kaza an auna kaza an ma likita iri kaza likita iri kaza to malamai suka ce hadisin yace ka shiga abubuwan da basu dame ka bane kamar da su sun dame ka to Allah zai jarabe ka da wannan saboda haka wanda ya san yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala ina ruwansa da mutane balle ya hawa abun da yake kansu ba ruwansa da su التاسع نترى عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu rawahu abu dawud da gairuhu na tara an karbo shi daga sayyidina umar Allah ya kara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yus'alu ar-rajulu ba za a tambayi mutum ba fima daraba imra'atahu dan ya bugi matarsa ba za a tambaye shi ba rawahu abu dawud abu dawud ne ya rawaito wannan hadisi wa gairuhu da waninsa to wannan hadisin abin da ake so a gaya mana a cikinsa shi ne kana zaune da iyalinka matarka ko ai so ne da so da ƙauna ne ya jawo ka zo kuka zauna da ita kuna zaune tare da ita saboda kana son ta soyayyar ne ya jawo har yayi yawa har kuka zauna tare kuke tare da ita kuke zaune to za a tambaye ka don me yasa ka take da ba za a tambaye ka ba wannan soyayya da duk duniya ta shaida ga so ga kauna ga menene yanzu har azo kana dukanta ai ta yi laifin da ba yadda kai ya ne sai kai dukan shi yasa wata kirkai to saboda haka duk soyayyar da take maka kuma bai kai son da Allah yake maka ba to saboda haka idan Allah ya maka uquba ba sai an tambaye shi dan me yasa ya azabtar da kai ba ba sai an tambaye shi ba Allah yana maka son da duk duniya ba wanda yake maka wannan son Allah na son bawansa fiye da komai to Allah yana maka wannan soyayyar amma yanzu yana azabtar da kai wato ma'ana ka saba ne sabawan ya kai makura sabon da kai ya kai dole sai an azabtar da kai azabtarwa ma kuma soyayyen ne an azabtar da kai saboda ana son ka ne aka baka wannan azaba din to saboda haka ba za a tambayi mutum dan biye bugi matarsa ba mato ma'ana an je wajen da ba yadda ya iya sai ya horar da ita shi sa alkur'ani ya ce الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإيذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله يأتي a mata da za a zauna da su wannan darbu da aka faɗa shine a musu ladabi a musu ladabi malamai suka ce duka ne amma gairin mubarra wanda ba zai ba zai yi kumburar da jiki ba za a daki mace in aka dake ta ba dukan da zai kumburar da jiki ba wato haushi ne takeici ya kai duk yanda kake son ta nan da soyayya da kauna da yanda kana mu da ita har hannunka ya iya ka iya daga hannunka ka dake ta kaga ba za ta tambaye ka ba dan me yasa saboda an san cewar ka an kai ka makura to saboda haka Allah tabaraka wataala ba zai azabtar da bawansa ba sai bawansa nan yayi abinda ba yadda za a yi sai masa azaba tukuna Allah azabtar da shi amma in ya tuba sai Allah gafarta masa amma ka yi aikata zunubai ka ki ka tuba to nan kan ka ka aikata abu da yawa sai an wanke ka sai an wanke waɗannan zunuban da kai to wannan shine karshen wannan babi abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin